الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر أكو قوة جماد الأولى jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya muwafaka da ashirin da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ci gaba da karatu a littafin alfara'idul jalila wasa'idul fawa'idul jamila لفر الشيخ عبد الله gwandu rahimahullah da wannan shi ne darasinmu na 24 muna cikin albabu sadis za mu tashi faslun fi asnafihi shafi na 138 الشيخ عبد الله رحمه الله يتشي فسبعة أصنافه اللمرات والحامدات ثم لاميمات كذا الحواميم المصبحات كذا المفصلات والخانات بساتن مقاصر ميادن دبائج أرائس رياض فالداخل القاطف ثم اللابس شاهدها بذي الرياض مائس yace faslun fi asnafihi wannan fasli zai magana akan wato kashe-kashen alkur'ani ko kuma nau'ukan alƙur'ani ta fuskar surorinsa ya ce fa sab'atun asnafuhu wato kashe-kashe alƙur'ani lura da suwar ɗinsa shine mubtada fa sab'atun to bakwai ne wato sun fi bakwai ne eh sun fi bakwai ne allamaratu saboda wazani ya ce allamiratu ba in ya ce haka wazanin zai kare allamaratu akwai kashi na farko da ake kira allamiratu su ne surorin da suka fara da harafin lamun da kuma ra'un alif lam ra kenan to kusan su biyar ne a ƙur'ani ana kiran su da allamiratu kaman suratu yunus hudu yusufu ibrahim suratul hijir duk wannan za a ga sun buɗe da alif lamura alif sai ra'un akwai ta shida da ake ƙarawa mai alif ko lamun mimun sannan ra'un alif lamimra ita an ce kwaya ɗaya ce suratun ra'adi kenan sura ta sha uku to in ka haɗa da waɗancan biyar sai su zamo shida kenan to wannan duka ana kiran su da allamiratu a ɓangaren alƙur'ani walhamidatu akwai kuma alhamidatu waɗanda suka buɗe da hamdala suma guda biyar ne kamar suratul fatiha suratul an'am suratul kahafi a suratul saba'ide a ramma sai suratul fatir guda nawa kenan guda biyar kenan ko to za a ga duka sun fara da alhamdulillah to ana kiransu da alhamidatu sun malami matu akwai lamimatu alif lamim su ma guda shida ne eh kamar suratul baqara ko alu imrana sai wace a'a eh a ba araba kan eh Allah mi mato an kace ba ka gani hala eh to ai akwai sadu ka ce akwai sadu ko ba to ko muna maganan alif mimun eh ba mun ba da misali da bakara ba me ya farkonta to kaga ba irin na a arab bane sannan alu imrana ko sai ta uku suratul ankabut sai ta hudu eh rum rum na ciki tana ciki sai ta gaba ta wace eh sai lukuman sai wace sai sajada sai wace su kenan to in ka hada da da alif lamim sodi sai ya baka nawa sai ya baka shida kenan dama ai muna bin su tartiban ne eh tunda mun fara da bakara bai bi mata sai wace sannan wace an kabut sannan wace rum sannan wace lukman sannan wace yau to kaga shine tartibi kai kuma daga an kabut sai ka kawo sajada e, to wannan ana kiran su da lami matu kazal hawa kazal hawamimu to haka alhawamim wanda su sanannu ne su ma guda bakwai ne wanda suka fara da ha mim ko guda bakwai ne su an san su almusabbahatu sai waɗanda suka buɗe da tasbihi kamar suratul hadid suratul hashiri a ala kuma tartibi muke bi malam mun yi tambihi ai sai wace suratul juma'a kina an samu sabbaha an samu yusabbihu ko juma'a ita ce yusabbihu eh to sai aladin ita kuma ta zo da umarni sabbih eh to kaga duk wannan bangaren tasbihi eh wancan sun bude da fi'ilun madin sabbaha ita kuma juma'a ta fara da kamanta yusabbihu ta kuma ala ta fara da umarni eh to su ma dai guda shida ne kazal mufassala tu haka almufassalai wadda akwai saɓani ba suna ganin daga suratul hujurat zuwa ƙarshe suna ganin daga suratu ƙof to duk ana kiransu da almufassalatu wal khanatu akwai kuma rumfunoni na ƙur'ani su ne sauran ragowar surori waɗanda ba a ambata ba irinsu suratun nisa'i suratul ma'ida amfalu tauba da makamantansu waɗannan su ake kira khanatul ƙur'an waɗanda ba sa cikin waɗancan da suka gabata sauran asnaf ɗin guda shida to daga khanut ne kaman ɗan shago haka ko rumfa basatinun haka akwai gonaki na ƙur'ani jam'u bustanin maƙasirun akwai baƙasirul ƙur'ani jam'u ƙasirin benayen ƙur'ani kenan mayadinu jam'u maidanin fage fagagen ƙur'ani daba'ijun jam'u dibajin wato dibajai na alƙur'ani a ra'isu amaren ƙur'ani jam'u arusin riyadu akwai dausaye na alƙur'ani jam'u raudatin jam'u raudatin nu ku zo a hankali ku bi su a hankali eh umarni ne daga wana yani to in za a yi umarni da gaba a sai a ce nu eh kaji nau to na wani irin larabci ne ai ba larabci kai ba nu ake cewa ba nau ba gashi rubuce to wannan da ya kawo shi tatmiman lilbaiti zai cika baiti faddakhilu kaga wanda ya shiga gonakin nan na alkur'ani alqatifu shine wanda yake wato tsinkar 'ya'yan wannan gonakin wannan samara din sun mallabe su akwai kuma wanda yake saka kayan ƙawa na alkur'ani da aka ce akwai daba'ijun to dama dibaji wani nau'i ne na sutura kayan ado da ƙawa shahidu ha wanda ya halarci fagagen ƙur'ani nan da aka ce mayadinu to shine wanda yake ma'isu mai rataya mai nishadantarwa da jin daɗi shine ma isu bizur riyadi a cikin waɗannan dausaye ɗin aka ce ma isu da ma'anar almutamayilu eh wanda yake ɗan jujjuyawa saboda jin daɗi to asali ita wannan magana da sheku abdullahi ya waƙe magana ce da abu hamidin al-ghazali ya kawo ta a littafinsa al'ihya'u yake cewa inna fil ƙur'ani mayadina wa basatina wa maƙasira wa ara'isa wa dayabija wa riyadon wa khanatin ƙur'ani yana da fagagi yana da gonaki yana da benaye yana da amare yana da dibajai yana da dausayai yana da rumfunoni To fallami matu da aka ambata su ne mayadinul Qur'an, su ne fagagen Qur'ani. Wallamiratu, su kuma allamiratu su ne basatinul Qur'an, su ne gonakin Qur'ani. Walhamidatu, su kuma alhamidatu su ne maƙasiru, su ne benayen Qur'ani. Walmusabbahatu, su kuma almusabbahatu a ra'isul Qur'ani, su ne amaren Qur'ani. walhamimatu su kuma da ya bijul ƙur'ani su ne dibajai na ƙur'ani kayan ƙawan ƙur'ani kenan walmufassalatu riyadul ƙur'an su kuma almufassalat su ne dausaye na alƙur'ani walkhanatu masu wa zalika su kuma alkhanatu su ne sauran rugowar surorin da ba sa cikin wancan kashe-kashen da aka ambata. to su ake kira da alkhanat bai za da khalal ƙari'u almayadina almayadina in makarancin ƙur'ani ya shiga fagagen ƙur'ani waka tsafa min albasatin ya dinga tsinkar 'ya'yan itatuwan wannan gonaki na alƙur'ani ɗin wada khalal maƙasira ya dinga shiga benayensa wa shahidal ara'isa ya halarci kuma amarensa wala bisa da ya bija ya sanya kayan ƙawansa wata nazzaha fil riyadi ya dinga rautayawa yana jin daɗi a cikin dausayi na alƙur'ani wa sakana gurafal khanat kuma ya zauna a rumfunonin ƙur'ani istaga raƙahu zalika to wannan zai zai nutsar da shi ya shagaltar da shi ya ɗauki hankalinsa da tunaninsa wa shagalahu ya shagaltar da shi amma siwahu daga wani abu wanda ba ƙur'ani ba falam ya azub kalbuhu saboda haka zuciyarsa ba za ta taɓa fakowa daga ƙur'anin ba walam ya tafarrak fikiruhu tunaninsa ba zai rarrabu daga barin ƙur'ani ba eh to kaga wannan ita ce sifa ta malamin ƙur'ani wanda in ya shiga ƙur'ani to zai siffantu da waɗanga sifofi da aka ambata daga wannan sai akwai sanin shi karan kansa alƙur'ani ɗin da imani da takawa da nutsuwa da sauransu duk sanda makaranci yake karanta ƙur'ani kuma tunaninsa na wani gu kaga shi za a dai ba shi ladan tilawa kawai amma tadabburi kaga babu babu tadabburi ko wannan shine mafi mahimmanci saboda sai an samu tadabburi ne sana ake samun karuwar imani an gane to wannan shine allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikirillahi tatma'innul qulub to wannan shine to ai sai an samu at-tadabbur an gane fala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfalu to wannan sai an samu to shi yasa yana buƙatar a matsayinka na makaranci alkur'ani to an gaya maka wannan ne don ka abin nan eh zai taimaka maka wajen tadabburinsa sai aka yi tashbihi kamar mutumin da yake cikin tsananin bukata ga zafin rana ga yunwa ga kishirwa kwatsam sai ya ci karo da wani katon lambu akwai 'ya'yan itace ga ruwa ga inuwa 'ya'yan itacen nan sun nina eh kuma kala kala kala kala sai aka ba shi dama aka ce ya shiga ya ci iya cinsa ya shiga yana ci ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya sha ruwa ya sha inuwa to haka ake so in ka shiga ƙur'ani yadda zai ji daɗi ya samu natsuwa ya zan babu wani abu yanzu da a cikin tunaninsa in ba wannan lambun ba to haka kai ma ake bukata gare ka na ya zo ana karanta ƙur'ani amma kuma sai a hankali faslun fi mushkili to wannan fasali zai yi bayani akan mushkili na alƙur'ani ma'ana mai rikitarwa wafihi mushkilun ladal juhali kan nafi wal isbati fi su'ali لنسألنهم وجا لا يسألوا يعني اعتذارا مثله التساؤل من فيه تواصل والمثبت تلاوم بينهم فأثبتوا وقوله ما دامت السماء والأرض إلا ما فالاستثناء في نحو ذا لا يمنع الخلود إذ كان من كلامهم معهودا كقولهم ما دامت الأيام وقصدهم بذلك الدوام زيادة العمر مع النقصان في الابتداء في الابتداء لا بعد في الأزمان والرزق فيها بكرة أشية يكون كل وقته المرضيه آيات يمحو الله ما يشاء يخرج منها السعد والشقاء وقيل في الناسخ والمنسوخ ƙaunul jamahiri au ƙaunul jamahiri ulin rusuhi تكرر الإخبار تكرر الإخبار والوعيد إرادة الإشهار والتأكيد وهكذا في خلق أرض وسمة يشكل فيه آيذين قدمة فخلقها مقدم على السماء ودحوها مؤخر لتفهما فما ترى فيه من الإشكال منك قصور فخذ بالسؤال فلا اختلاف فيه بالتضادد بل فيه اختلاف لفظ وارد ثم yace fi mushkilihi za a yi bayani akan abin da yake yana rikitarwa cikin ƙur'ani wanda dole ana bukata a koma wajen malamai su yi bayani ya yake in ba haka ba a zahiri sai a ga kaman ƙur'anin ya warware junansa to kuma ba haka ba ne ka je ka tambayi malami zai maka wannan zai maka bayani cewa ai wannan aya ai kaza ake nufi wa fihi a cikin alƙur'ani ya tabbata mushkilun shi ya fi kyau da mushkalun mushkilun akwai mai rikitarwa amma haladar juhali gun jahilai shi malami babu abin da ke rikita a cikin ƙura'ani sai dai jahili shine za a kawo abu sai ya kasa fahimta ya yake ko kuma waccan aya ta ce kaza to ya abin yake amma shi malami to ba abin da zai rikita shi kowace aya ya san mahallinta ya san ma'anarta ya san inda zai azata ko ba haka ba to shi ne malam zai ba mu irin wannan misalan da jahilai za ka ga suna yawan tambaya kan waɗannan ayo kuma har yanzu sai ka sun ce can an ce kaza nan kuma an kore na an tabbatar ya abin yake to kan nafi kamar inda aka samu wani gun wata aya ta kore wani abu wal isbatu kuma ta tabbatar da shi fi su'ali dangane da tambaya a ranar tashin kiyama wata aya ta tabbatar da za a yi tambaya wata ayan kuma ta kore gurukan tambayan ne abu ɗaya ne to shi ne cewar da Allah ya lanas alannahum hmm? to ka gani cewa ajma'in wani ya fita? kowa ya shiga za ka za mu tambaye su tabbas hakika ko shakka babu kowa sai an mai tambaya kowa da kowa waja ai waja'a kuma sai wata aya ta zo cewa la yus'alu aifa yawma izin la yus'alu an zambihi insun wala janun aya ta ce ba wanda za a wa tambaya gani shi ma in sun wala jano akwai wanda an ka ware to kaga yadda waccan ta yi umumi wannan ma ta yi umumi kaga dole jahili ya ce akwai ishkali eh dole dole ya ce to ya abin yake to shine mala ya ce ya ani ita waccan ita wannan aya da ta kore an gane cewa fa yau ma izin la yus'alu an zambihi insun wala jan da ire-irenta ne masu korewa to ya ni e itizara mana ba za a tambaye su don su ba da hanzari ba tambaya hanzari ita ce ayin ta kore wai ba za a kasa yanzu misali in aka kawo ma labari cewa wane ya ce kaza wane ya ce kaza ya ce kaza ka neme shi ai ƙa'ida za ka bincike shi ko don ka ji uzurinsa komi ko hujjarsa ba wai hukunci ɗaya za ka yanke mai ba saboda ɗaya an zo an ce ai ya zage ka ya ci mutuncinka kaza da kaza da sauransu ba wai yanke hukunci za ka yi ba kaga dole sai ka yi tambaya wane eh an ce ka ci mutunci na ka ci zarafi na me na yi maka to kaga tambayar ka ba shi dama ne don ya ba da uzuri ko hujja to irin wannan tambaya ce ba za a musu ba shine ayat ta kuli fa yawma idhin la yus'alu an zambihi insun wala jan wancan da ya zina Allah ba zai ce mai me yasa ka yi zina kana da wani mafita ne wancan da ya sha giya wancan da ya shirka wancan da ya kafirci wancan da ya bid'a ba za a yi musu waɗannan tambayoyin ba saboda Allah ya san ba su da uzuri shi ya sani tunda tun kamin su yi dama ya sani ko ba haka ba ne ko? to kaga babu wani ishkali an gane? to babu wani ishkali ana ita kuma waccan da ta ce la nas'alannahum ajma'in lalle sai mun tambaye su to tambaya ce su'alu taubihi ce wata ƙaririn za a tambaye su ne don wato a munana musu a zarge su tambaya ce ta zargi a gane ba wai tambaya ce na su kare kansu ko su kawo wani dalili ba tambaya ce ta aibantawa na fatar an gane eh wanda a mu'amalar mu ma za ka ga wani zubin hakan yana faruwa an gane ba kai ne kai kaza kai kaza lokaci kaza da kaza ba ba kai ba ne to kaga ba kana tambayar sa ba ne don ya kare kansa kaya mai tambayar ne don ka nuna zargi akan abin da ya yi to shine waɗancan ayoyin ke tabbatarwa ba wai za a tambaye su don Allah bai sani ba ko kuma in suna da wani uzuri su bayar a'a tambaya ce kawai ta ƙariran lizambihim don Allah ya nuna musu fa an san fa abin da suka yi fa ba wai ba a sani ba to kaga ba cin karo misluhu to irin wannan ya tabbata at-tasa'ulu tambayar junansu a can a filin ƙiyaba an samu irin wannan manfiyu wata ayan ta tabbatar an gane to manfiyu tawasulu can da Allah ya ce fala an saba bainahum yawma idhin wala ya tasa'aluna kaga wala ya tasa'aluna ya an kore ma'ana ba tambayar juna tsakaninsu aboki ba zai tambayi abokinsa ba ɗan uwa ba zai tambayi ɗan uwansa ba kamar yadda ake yi a nan duniya wane ya kwana biyu ban ba mu haɗu ba ai ba mu ganka ba ai ban ji ka ba ai kaza da kaza da kaza ko to wannan da aka kore shine tasa'ulu tawasuli eh tambaya ta sadar da zumunta eh wani ashe Allah ya haɗa mu ai na ɗauka daga duniya shikenan kaza da kaza da kaza da kaza ina suwa ne ina suwa ne ya ka barwa ne ya kaza to a kiyama ba wannan tambaya wal musbatu wata ayan kuma ta ce a'a za su tambayi juna wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna sai sashin su ya dinga fuskantar juna yana tambayar sashi to ita kuma tasa'ulu talawumi ne tambaya ce ta zargin juna an gane kai wani ba kai ne kace mu bi ka ba shehi kake zaka shigar da mu aljanna ba kai ka ba mu fatawa kaza ba cewa kaza halatu ne mu kuma muka dauka muka yi aiki ba kai kace mana abu kaza sunna bane to wannan zai auku tsakanin jagorori da mabiya kaga tambaya ce ta zargin juna hmm? ko ba haka bane to kaga ita akwai ta to shine bainahum tsakanin su fa asbitu ku tabbatar da wannan to kaga wannan ai ba cin karo an gane can da aka ce ba tambaya juna to tambaya ta attawasul ta alaka ta dangantaka ba wannan shi yasa ayan farko ta ce fala an saba bainahum sai aka kore ma dangantaka to tunda asalan ba dangantaka to ina magana kuma tambayar juna da sauransu ai ko wannan in ka haɗu da mutum ka tsaya kana tambayarsa alamu ya nuna akwai wani abu a baya amma haka kawai baka san mutum ba baka taba ganinsa ba a wala mara sai ka tsere shi kana zuba mai tambayoyi ai ba zai yi ba eh ba zai yi ba ai to haka wa qaulu da ce wanda Allah ya yi ma damatis sama'u wal ardu ko mm yana nufin ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات إلا to wannan aya ita ma malamai suka ce akwai iskali cikinta an gane saboda mi an ce waɗanda suka samu rabauta da aljanna za su dawwama sai aka ce khalidi na fiha za su dawwama a cikinta ba a tsaya nan ba sai aka ce ma damatis samawati wal ard matukar sammai da kasai za su dawwama to abin tambaya sammai da kasai na dawwama a ina magana sama da ƙasa yau ma natsuwi sama a kaɗai da sijil ai naɗe ta za a yi gaba ɗaya da sama da ƙasa duk kwashe su za a yi to cewa ma damatis samawatu wal ard kenan ya nuna khalidi na fi haɗin nan ba na dindindin ba ne a zahiri ko ba haka ba tunda an ce akwai lokacin da sama ɗin za ta roshe ƙasa ɗin za a naɗe ta to su kuma ya aljanna an ce za su shiga aljanna za su dawwama amma dawwama sai an kai mata ƙaidi ba a yi idilaƙin ta ba sai aka ce me kuma wani iskalin sai aka ce illa ma kuma sai aka sake istisna'i to a wannan a zahirin ayin sai nuna kenan ba da wama aljanna sai dai abin da Allah ya so a kenan akwai waɗanda ba za su dawama ba a cikin aljanna ɗin sai dai waɗanda ya so su dawama su za su dawama waɗanda kuma ya so ba za su dawama ba zuwa lokacin da za a rasa sammai da ƙasai to su ma zaman nasu ya ƙari wannan a zahirin aya ke to shi ne mala ya ce wa ƙauluhu ce wadda Allah ya ma damati sama'u saboda lura waƙa ne ya ce sama'u wal ardu illa ma maɗin nan falistisna'u to kaga istisna'in da ya zo fi na hawaiza a cikin irin wannan layam na ulhuluda wannan ba zai hana cewa za su dawwama ɗin a ciki ba an gani? iz kana min kalamihim ma'ahudan saboda su laraba suna da irin wannan usulubi shi yasa da ƙur'ani ya zo sai amfani da abin da suka saba da shi idan suna son su nuna abu dawwamamme ne to sukan buga misali da irin wannan sai su ce ma damatis sama'u wal ardu an gane ba suna nufin abin yana da limit ba yana da iyaka a wannan usulubi ne nasu don su nuna mubalaga saboda dawwaman abin nan rasa sama da ƙasa ba kowa ne ba zai ganshi ba ai tunda ko da lokaci zai zo kowa ya riga ya abu ne kowa ya tafi ya sako to shine sai ce izkana saboda irin wannan usulubi ya kasance min kalamihim ma'ahudan yana cikin magana su wadda su suka saba da ita yashe sa qur'ani sai amfani da wannan usulubi ba wai dan ana nufin ya aljanna din ba za su dawama ba ka kaulihin kamar irin magana su ma damatil ayyamu ba zan yi magana da wani ba ma damatil ayyamu an gani ko kuma makhtalafa al-lailu wan naharu matukar yini da dare suna sabawa to ba ne ba wani kuma ya za a kai lokacin da ba sa sabawa ne ko to duka larabawa an ruwaito suna faɗan haka to me suke nufi da irin wannan wa qasduhum manufansu addawamu bi zalika zaman abin dindindin ba tare da yankewa ba kenan da ƙur'ani ya ce khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu to yana nufin dawwama bisa ga usulubin su larabaye shi yasa kaga ba su yi inkarin abin ba saboda su ma suna amfani da wannan usulubi an gane ina ba ta an gane kamar da hausa zaka ce matukar ina numfashi kaza ba zai faru ba me kake nufi dawama ai ba kana nufin ko baka duniya abin ya ci gaba ba ban san ko kun fahimta ba so kake ka nuna dawwamuwar abin ai inda ina numfashi ba za ka auri wance ba ko ba haka ba kenan ko ka mutu ba ka yi dami kaga da waba kake nufi kaga mu ma muna da usulubi to da qur'ani ya ce ma damatis samawati wal ardu to da wama yake nufi an gane yawwa an yi magana da su ne bisa ga usulubi irin nasu tunda an ce qur'anan arabi to shi yasa duk wani usulubi na laraba zaka same shi a qur'ani eh saboda wannan zai fi kai matuƙa wajen su yi imani da shi sama da a dinga sassaɓa musu a wurin yawo a wasu abubuwa na usulubi irin nasu eh ita ma haka ne fafin narihun duk usulubin ɗaya ne duk usulubin ɗaya ne duka wannan yana nufin dawwamu su cewa ba adadi a aljanna ba adadin fitarsu su ma 'yan wuta in dai kafirai ne to ba lokacin fitarsu na'am to wannan shi ne ka yi magana ku? eh yawwa a sosai za su ce to ai ƙur'anin ma ba akan usulubin ma aka gina shi ba sosai eh to amma kaga duk irin waɗanga ayoyin ba su yi inkarin su ba saboda mi suna da irin wannan usulubin sun gane shi kuma da manufan ƙura'anin su fahimce shi shi ne tun da saƙo ne to shi ne ce ziyadatul umri ma'an nukusani filipti da ila ba'adu fil azamani to haka shi ma da aka nuna cewa ana iya ƙara rayuwa ko kwanaki ko shekaru ga ɗan adam ma'an nukusa ne kuma tare da ragi ma'ana wani ana iya ragewa wani ana iya ƙara masa ko? kamar can wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin to kaga cewa ba wani abin rayawa min mu'ammarin daga wani wanda za a raya shi a bashi a ƙara masa shekaru wala yunqasu haka ba wani wanda za a rage min umrihi daga abin da aka ɗiba masa na rayuwa to face hakan yana cikin littafi kenan zahirin wannan aya ya nuna akwai wanda a iya masa ƙari akwai wanda kuma ana iya ragewa tunda abu ne wanda an rubuta shi a littafi ko wata ayin kuma ta ce a fa'iza ja a ajaluhum la ya sta akhiruna wa la ya saƙadimu ta kuma wannan aya ta kore cewa ba a ƙari duk wanda ajalin nan da aka rubuta tun azal to ba zancen ƙari sai dai in bai zo ba amma in ya riga ya zo to shi kenan saboda haka ayin tana kore rashin yiwuwar a ƙara mutum wani abu na shekaru to shine wasu malamai suka ce wannan ayoyi akwai ishkali to menene bayanin ishkalin shine yace Philip Tidai wannan ƙarin da wannan radin ragin to yana ratayuwa ne da farkon halitta farkon halitta duk wanda za a halitta to a lokacin ne za a yi bayanin misali a ƙara masa ko a rage masa misali a ce zaidu za a ba shi shekara sittin in ya yi aiki kaza na alheri in ya yi kaza in ya yi kaza in ya yi kaza sadaka da sauransu in kuma bai yi ba zai shekara hamsin sai a rubuta a haka kaga in ya ayyuka alkhairi yana da nawa in kuma bai yi ba kaga can an ƙara nan to shi ake nufi ba wai ana nufin abin da an ka rubuta asalan wai a wuce shi ba kaga da wancan 60 ɗin da 50 ɗin duka illa fi kitabin kaga kowanne an rubuta yawwa ba ana nufin in dama 60 da aka rubuta ko 50 kila a ce wai za a ƙara ya zamo ɗan 70 ko 80 ba ba shi ayin take magana ba to tun farkon halittar ɗan adam za a rubuta wannan to shi yasa in bai ayyukan alheri ba abinda ake bukata wanda zai sa ya samu wancan to sai a takaita masa rayuwa tunda kaga shi ma yana nan rubuce kaga ba ragewa an kai ba dama an rubuta in kuma ya ayyukan shikenan sai a cika mai goma ɗinsa sai ga abubuwa da yawa suna ta faruwa da shi na ya kamata a ce ya mutu amma kuma ya ƙi mutuwa ko ba sa ba haka eh za ka ga ya yi wani ciwo a wasu ba sai sun suma ba wasu sai an sa su kabari kwanan baya an sa wani kabari ko kabari ne ko likabani ne aka bi kaga yin motsa to yana yiwa wannan layin yake eh an rubuta da cewa a ai kwanakin nasa kaza ne to kaga haka ai ba iskali ko ba haka ba yawwa tsakanin ita waccan aya da kuma ita wannan aya din kenan ko kenan ajali biyu za a rubuta an gane da mafi yawa da kuma yauwa kowanne dalili zai sa ya zo masa in bai yi ba misali ya ƙi ya ayyuka alkhairi kuma har wancan lokacin ya cika shikenan sai a zara ransa sai a zara ransa kaga kenan la yasta'khiruna sa'atan ta yauwa ta yi aiki kenan to wannan shi ne shi ne laba'adu fil azamani ba wai bayan an riga an gama halitta ba daga baya kuma Allah ya goge abin da ya rubuta kuma a ce wai za a ƙara masa Allah bai haka Allah bai editin shi duk abin da an ka yi yau shi kenan bai ba a canza eh za ta zo ga ta nan gaban ka eh kakka ya rigi ba ya tara da eh mala ya kawo ta ga ta nan yawwa wa rizqu fiha bukuratan wa ashiya ko ayin da take magana cewa yan aljanna za a dinga ba su abinci safiya da yamma walahum rizquhum fiha bukuratan wa ashiya sai wannan zahiri ya nuna kenan aljanna akwai yini akwai yamma to kenan me bambancin ta da duniya ga ya an ce la ya rauna fiha shamsan to ba rana ina zancen yini eh zai yi kaga ba zai yi ba ko ba haka ba to shine sai malamai suka ce abin da yasa aka yi amfani da wa'annan lokuta guda biyu su ne lokutan cin abincin larabawa tun zamanin jahiliya balarabe yakan ci abinci da safe ya ci da yamma wannan su su ne al'adarsu e, kuma shi ne galibi duk wani lokaci ika ga balarabe ya ci abinci ba waɗannan lokutan ba to ba galiban ba ne kila dai wani dalili yassa shi ya ci abincin kama a ce da daddare an gane ko kuma da rana misali amma dai yakan ce da safe kama irin karfe tara zuwa goma wa a shiyin yakan ci kuma irin kaman zuwa bayan la'asar zuwa magariba daga nan kuma sai gobe bai cin abinci da daddare bai ci da rana tsakiya su ne lokuta mafi soyuwa a wurinsu to shi yasa da ƙur'ani ya zo ba da labarin ni'imar da za a ba 'yan aljanna na abinci sai amfani da lokuta ko wala Allah abin zai ja hankalinsu abin nan da suke so hatta a duniya to a aljanna ma akwai shi ba don wai a aljanna akwai bukuratan wa ashiya babu ita aljanna lokacinta ɗaya ne yadda ka gan shi yanzu haka za ka gan shi an jima haka za ka yi ta ganin ba canji Allah ka ba mu to kaga jahili sai ce an samu matsala to shine ya kullu ya kunu kullu waqati hilmardiya eh domin cin abinci yana kasancewa a kowane lokacinsa almardiyan abin yarda a wurin larabawa balarabe yana son cin abinci da safe yana son cin abinci da yamma eh wannan shine abinda in ko ziyara ya kawo baka zaka yi masa to ka birge shi to sai aka bi su da wannan tunda abu ne wanda suke so kuma ana son su yadda da ƙur'ani su fahimce shi to kaga ba za a zo da wani abu eh to ayatu yamhu Allahu ma yasha'u aya kake nan ko to haka ayan yamhu Allahu ma yasha'u Allah yana shafe abin da yake so ko yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab to wannan kaga zahirinta ya nuna kenan Allah na rubuta wani abu daga baya kuma ya goge amma malamai suka ce ba haka bane eh akwai ma'anoni da yawa da sun ka bayar to amma malam ya kawo guda biyu saboda su sun kafi karfi na ma'anar ayan abin da ake nufi da ita an gani shine ya kharuju min hasadu washaqa'u cewa eh goge wanda tabbatarwan haka ne amma banda abin da yake na arziki ko rashin arziki duk wanda an ka rubuta dan aljanna ne to babu mahau a cikin lamarinsa duk wanda an ka rubuta dan wuta ne to babu mahau a cikinsa amma sauran abubuwa wanda ba wannan ba to a iya samu amma abin da ya shafi aljanna ko wuta an riga an gama aga shi kenan amma sauran abubuwa za a iya samu rana ta farko kenan wakila wani zance an ce fi nasikhi wal mansukhi ayat tana magana ne akan annasikh wal mansukh ma nansakh min ayatin to shine yamhu Allahu ma yasha wa yasbut Allah ya ga dama ya shafi wani hukuncin ya tabbatar da wani in ya ga dama kuma ya tabbatar da wanda yake shine ya fara kawowa
matsalar nan na take to nan na take duk an rubuta wannan wane zai sha giya kuma za a ba shi zunubi kaza amma in ya yi istighfari da kaza da kaza za a goge shi ma yana nan rubuci ya sha giyan zunubin na nan in ya istighfarin da an ka rubuta in yayi za a yahe masa shi ma yana nan in kuma bai istighfarin ba shi kenan ba matsala amma ba abin da Allah zai sa a rubuta a goge shi babu yawwa to wannan shi ne To ƙaulul jamahiri wannan ma'anar ta ƙarshe kuma shine zancen mafi yawan malamai. Cewa yamhu Allahu ma ya sha wa yasbit tana magana ne akan annasikhu wal mansukh. Wanda gashi nan da yawa. Ulin rusuhi ma'abuta kafuwa a karatu. To su abin da suka faɗa kenan. Eh cewa fa ayan ba fa ana maganan a shafe wani abu a goge wani abu ba. ita gwamnatin Allah ba irin ta Najeriya ba ce. Duk abin da aka tabbatar an tabbatar. Sai dai akwai annasku yawwa addini ana kawo wani abu saboda maslahakku sai a ɗauke shi a kawo muku mi. A kawo muku wani ko? to kaga wannan duka duka an samu takarrurul akhbari wal wa'idi haka akwai iskali wajen maimaituwar labarurruka na alkur'ani misali kisa annabi musa sai kai ta ganin taurare da yawa a ƙur'ani da sauran annabawa ko ba haka ba ne kuma labarin nan ɗaya ne to wai me hikiman maimaitawan me hikima a ya kamata a ce an faɗa so ɗaya ya wadatar ko ko in an maimaita kamar so biyu ko so uku a tsaya haka nan to amma sai kaga ana ta maimaitawa ana ta maimaitawa labarin annabi musa ana ta maimaitawa ana ta maimaitawa to shi ma malamai suka ce akwai ishkali saboda wani gurin sai kaga an kawo wani abu wani gurin ba a kawo ba wal wa'idi da kuma wa'idi kyace narkon azaba shi ma za ka ga Allah yana ta maimaita shi ta maimaita shi to an yi haka ne iradatul ishari saboda hakan ya shahara wurin kowa eh saboda abin ya yadu ya yawaita da kuma ya zama matsayin tunatarwa ka karanta shi ɗazu kuma yanzu ga shi ka sake gamuwa da shi an jima kuma ka ƙara gamuwa da shi sai abin ya zama mashhuri a wurinka ba zancen mantawa ko abin nan ko ba haka ba amma in so ɗaya an ka kawo to kila kana iya karantawa tun da ƙur'ani na da faɗi in farko an ha kawo shi kamin ka zagayo kami kamance kwarai kuwa ka gani sosai wata akidi da kuma ƙarfafawa don a nuna cewa maganan nan haka take babu shakku a kanta labarin nan na annabi musa ya fa faru an gane ya faru tabbas da gaske wa haka za yana daga cikin mushkilin ƙur'an fi khalqi ardin wasu ma ko wasama duk ya inganta game da zancen halittan ƙasa da sama to yushkalu ana kawo ishkali fihi ko yushkilu yana rikitarwa fihi a ciki ayyu zaini kuddima shin da ƙasa da sama wacce ce aka fara halitta wacce ce aka fara gabatarwa wajen halitta sama ce ko ƙasa domin da aka zo an fara ambaton ƙasa ne ƙasa aka fara ambata ko? eh halakal arda fi yaumaini to can kuma sai ce sun mastawa ilas sama'i to kenan ya nuna me eh a zahirin kaga abin da ya nuna kenan ko to kuma wata aya sai aka ce wal arda ba'da zalika sai aka nuna cewa sai da an ka gama komai na sama da komai sannan ƙasa ita kuma aka zo kaga akwai iskali to shine mala yace fa khalquha halittan ƙasa muqaddamun shine abin gabatarwa ala sama akan sama eh ƙasa Allah ya fara halitta sannan sai aka halicci sama amma wa dahauha shimfiɗa ta ita ƙasar to mu akhabun shine an ka jinkirta sai da an ka gama halittar sama sannan daga baya shine ma'anar wal arda ba'da zalika da haha ai ba'da khalqis sama bayan an halicci sama sannan ita kuma sai aka zo aka shimfiɗa ta amma dama an halicce ta litafhama mala ce lallai ka fahimci wannan don karka faɗa rami to fa mata rafihi min al-ishkali duk abin da zaka gani na rikitarwa cikin fihi cikin qur'ani to minka daga wurinka ne ba daga ƙur'anin ba ne kuma kusura abin da ya haifar maka shi shine ƙarancin karatu ba ka da ilimi shi yasa ka ga an samu matsala da ka yi karatu wannan matsalan za ta me za ta gushe to in baka sani mala ya ce fahazu bis su'ali ko fahazu daga haza kenan ko fahazu da akaza kenan bis su'ali to ka je ka yi tambaya eh duk abin da gaga a zahiri kamar ya rikitar da kai ka samu malami ka yi masa tambaya kar ka zauna cikin rudu ka je ka yi wa maganar Allah mummunar fahimta domin falakhtila fihi babu saɓani cikin ƙur'ani bittabadudi saɓani na kishiyantaka a ce nan ya walwala wannan kuma ba yadda za su haɗu babu wannan a ƙur'ani an gane amma ana samun ikhtilafu tanawwu an gane yawwa shi ba saɓani ne na kishiyantaka ba saboda shi zaka ga ana iya haɗawa ana iya haɗawa misali kisan annabi adam da shaidan dangane da cin itaciya a arab aka ce bi fa wasa wasa ilaihima shaitanu shaidan ya sa musu wasawasi ɗayan suran kuma sai ta ce mi fa wasa wasa ilaihi eh can sai aka yi tasniya nan ga ifra kuma labarin ɗaya ne to wannan kaga ba saɓani ne na me makishiyarta saboda suna haduwa eh can an yi itibari ne da shi annabi adam din da hawa shi yasa aka ce ilaihi ma nan ko da aka ce ilaihi an kalli zamansa shi da jagora an gani yauwa tunda sai da ya fada din sannan ita kuma ta biyu to duk ire-iren waɗannan kaga suna suna faruwa to wannan ba saɓani ne na kishiyantaka ba saboda in ka samu malami zai maka bayani cewa dalilin da yasa aka faɗi kaza nan saboda kaza wannan kuma saboda kaza amma a ce an samu saɓani na alƙur'ani wannan ya walwala wannan kuma an kasa haɗa su to babu wannan babu wannan yasa malamai da yawa suka yi rubuce-rubuce akan wannan janibi ɗin shi yasa ya ce maka bal fi ikhtilafu lafzin waridi kawai dai akwai saɓanin lafazi wannan kan ya zo ana iya samun bambancin lafuzza na yi amfani da lafazi kaza can kuma yi amfani da wani kuma tayu ma duk ma'anarsu ɗaya to irin wannan suna da yawa to irin waɗannan ayoyin ne ‘yan ƙur'aniyun ba sa son a musu tambayoyi a kansu saboda su irin waɗannan mushkilatul ƙur'an ɗin dole sai an yi bayani su kuma sun ce annabi bai yi bayani ba to kaga shi bai da izinin ya yi bayani ko ba haka ba yanzu bayanin nan da malamai ke yi a'a nan ai kaza ake nufi ba wa cikin ƙur'ani yake ba ba wata aya ce ta zo ta ce a nan da aka ce kaza kaza ne nan kuma eh bayani ne to kaga in ka tambaye shi cewa zai yi to bari shi ma bayani to kai da baka yarda da annabi ba kuma ni kana neman iya da naka eh eh shi yasa duk inda ka samu dan kalaka to zakulo irin wayannan ayoyi kai ta banka mai bai da amsa sai dai ka warai da gaske ai to ba ba amsa eh akwai wani abokin ba da ya taba buga ma wani su waya sai mai irin wannan sai ce ai na yi wannan bayani he da shekara goma sai ya kashe baya wai ya bayani he da shekara goma to ina bayanin to ba su da amsa saboda haka wannan kaɗe ya isa ya nuna maka da awon ta ƙarya ce ƙur'ani shi karan kansa ba ya imani da shi ba kai tsayinka lallai ya kawo maka ayan da ta nuna cewa nan da aka kore da nan wani abu ake nufi kuma ba zai iya kawo maka ba sai dai ce a yi maka bayani irin wannan da ake yi to ai shi ne kuma ka ce baka yadda ba annabi ya yi kace a duk ƙarya ne su al'imamul bukhari duka ƙarerayi suka yi wa manzon Allah abin bai faru ba to haka ne ka zo ka zauna saman kujera ka ce wai za ka yi tafsiri ka ja aya aran mai ya ja kuma ka fassara ka yi bayani har a yi maka tambayoyi ka ba da amsa amma wai duk na annabi ka ce ƙarya ne ga Allah yana hankali ai kamata yi shi kan shi ka sa aran mai ya ja ina aya da ta ce ai haka ai kamata ɗaya yanzu in za ka tafsiri sai ka zo ka yi tilawa in ka gama sai ka roƙi ƙur'ani ka tafi yanka to ƙarya ne kawai shi yasa fa ba za ba da alhaƙi illa dalal bata ce kawai da jahilci in Allah ya kaddara mutum to babu yadda za ka yi da shi eh to shi yasa babu abin da adda muhimmanci illa mutum ya karatu na'am akwai wasu da yawa waɗanda malam bai ambata ba eh akwai littafin da aka samu wanda ya ɗan
kwarai da gaske akwai littafin mushkilul qur'an su ibnu kutaiba duk sun yi rubuce-rubuce akan wannan sun yi a bangaren hadisai sun yi a bangaren alkur'ani kwarai to duk za su taimaka shi malam ya ba da wannan misali ne kuma ka samu al'itikanu fi ulumil qur'an shi ma ya kulla babi akan wannan Eh, da sauran dai rubuwar sauran littattafan tafsiri irin su tafsirul qurtubi tafsirul babari za ka ga tafsiru ibn kasirin sun ba da gudunmawa a wannan duk in sun kaga irin wayannan ayoyin suna bayani irin su adwa'ul qur'an fi idahil qur'ani bil qur'an na ashankiti za ka ga duk in sun zo ga irin wayannan ayoyin suna bayani na mushkilatul qur'an to ko da mutum bai samu littattafan ba in ya samu littattafan tafsiri to za su warkar da shi gaskiya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah